نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سكلم ودكما سارم دكما إن وانا سلبي يكي كي منا يسد بيسا تعدين المسلمتي يومنا أنهن bakwai ne ga watan Muharram wato wata na ɗaya kenan a lisan hijiriya ta addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma shi ne dace da shida ne ga watan agusta miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara kamar yadda yan wasu suka sani daga karfe tara zuwa goma muna halarta wannan wurin domin gabatar da darasi to kamar haka ne ma Allah ya sake ba mu iko mu iso a wannan wurin insha Allah dan haka yau insha Allah malam zai mana bayani akan amina shahi annaqad kamar yadda yan wasu suka sa satin da wuce an yi bayani akan at-takis to insha Allah Allah eh malam zai wani bayani akan shahi anna aqad muna fatan Allah shi malam jagoranci Allah ya ƙara fahimta da kuma ikhlas insha Allah malam anna qad insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa da muke tare da ku a wannan kafa ta yada labarai wadda ake kira bonferai ma'ana wayar da kai kenan da kuma yan uwa da suke tare da mu a cikin wannan studio su malam salihu da yan uwa da suke aiki a cikin gidan wannan tv dukkan su muna musu gaisuwa ta addinin musulunci a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna akan mustalah wanda ake kira annaqd ya an ce annaqd kalima ce ta larabci za mu zo ga ma'anarta muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya kalima ta annaqdu kalima ce wadda take sulasiyya ma'ana tana da harafi guda uku da nunun da qafun da dalun ko mu ce da nun da kan mai ruwa da dal kawai da ake faɗa kalima ta annaqdu ana cewa naqada shine abin da tura suke kira kritike an gane ko kuma turawan ingila suna kiransa criticize shine wato naqada yana da auzan mukhtalifa kuma yana ɗaukan ma'anoni daban-daban shi yasa kullun in zamu fara karatu muke kokarin mu yi bayanin asalin kalma saboda zai taimaka ga wanda yake neman ilmi sanin fahimtar inda kalmomi suka dusa to sai suke cewa in an ce naqada shay'a an gane ko kenan ikhtabarahu wa bayyana as-sahiha minhu was-saqim wato naqada shay'a in an ce naqada shay menene ma'anar shi sun ka ce ikhtabarahu ya jarrabe shi shi yasa wasu malamai suka ce sabara ghaurahu sabara da sinun ba da sadun ba sabara da sadun yayi hakuri sabara ya jarrabe abu ghaurahu zurfin sa kenan nan as-sabr da ilmin usul fiqh kalma ce da ana amfani da ita dan tace inda illa take ana fata an fahimci ni to shine abinda ake nufi wa bayyana as-sahih minhu as-saqim ka bayyana mai kyau da abinda baya da kyau wannan shine asalin wannan kalima ina fatan yan uwa suna fahimta ta to wannan fi'ilin wani lokaci sai a ce kuma naqadad dananira ya binciki addananir kamar kuɗaɗe waɗanda ake bayarwa domin a da akwai kuɗaɗe waɗanda suke wato waɗanda ba su da kyau an gane ko to an ce na kada wanda zai dubi yadda kuɗin suke to kuma lokaci in an ce na kada fulanan addarahim ya ba wani dirhami kenan in ya ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu yana nufin bayarwa in ni ce na qattu fulanan alfulus ko almal na bashi kuɗi ina fatan yan uwa suna fahimtar inda kalimar ta dusa to kenan tana nufin bayarwa shi yasa aka ta ko an yi lissafi a ce ajalan aw naqaran a wajen al'aurar to wannan wata ma'ana ce kuma can daban za mu zo a kanta insha Allah duk tana cikin kalimar an gane ko to sannan kuma kamar kalima ta naqada kamar a cikin yaren larabci istilahat cikin da ake amfani da shi shine cizo ko sara ana cewa naqadatil hayyatu fulanan wato alhayyatu ba ana nufin mace mai rayuwa ba macija wani lokaci ake alhayya an gane ko ta sari wani to kaga wannan shi ma naqad ne to naqadan nasa ko naqada shi'r wato ya yi naqadin shi'iri ko ya yi naqadin annasar magana wadda aka rubuta wadda ba waƙe ba zube kenan saboda ya bayyana abin da yake mai kyau wanda baya mai kyau to kalima ta annaqdu wani lokaci da to in mun hito suna to shi na take nufin kuɗaɗe ko kuma lokaci annaqdu tana nufin wato ka bin jarrabe abu don ka bayyana wanda bai kyau da wanda bai kyau to na an ka samu naqdan shine abin da ya zama to kuɗi an bayar da su a hannu ajalan kuma ajalan shine kuma abin da an ka jinkirta shi yasa zaka jin ko yan maba in ana daurin aure sai a ce an biya sadaki na kadan ba ba shi ba na kadan bane asalin naqdan ne to amma da yake wani lokaci kafin wasu ce naqdan wasu kuma su ce in sun ce naqdan kuskuren wajen sukuni da abusiwa ya kamata su ce naqdan an gane ko to an ce naqdan shine abin da bai da albarka lalataccen abu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون to ala ayati hal dai ba shine rufe su ba abin bai da albarka sai dai wajen faɗan da ya kilan ko kuma mutum cikin yare ne suka aro wannan kalima yawwa ai dan ba ina ruwan da karatu a dai ba da kuɗi magana ta ƙari in dai an daura aure a sallame su sun ce ba a sallame mu ba ha to naqida in an ka ce naqida kuma aka yi ma nunun kasra ana nufin abin shi da kanshi ya lalace ai waqa al fasadu fihi banna ta abku a cikin wannan abin to amma inda ake samun matsala da annaqadu in an kai maqafun fatha wani icce ne yana da yana yin wata itaciya ce wadda tana yin fure ita ake ce ma annaqadu sannan an ce annaqadu wani lokaci ana nufin sigharul ghanam kamar dan akuya karami ko kuma dan abin da muke suna tunkiya karami rago kenan shi ma ana kiran shi annaqadu to abin da yasa nake kawo wannan kuma nake yawan maimaita irin wannan saboda da yawa daga cikin ɗalibai wani lokaci sai su ɗauki kalma tana da ma'ana ɗaya ko ko to wasalin ta in ya canza ba su san cewa wasalin ya canza ba za ta iya bada wata ma'ana daban sai ya zamanto tun da fahimtar ta munana to wajen bada fatawa ko aiki dole sai an samu matsala Allah subhanahu wataala ya ganar da mu to tun da mun ce shi annaqdu wannan shine asalin kalima kin sai mu hattara kuma akwai annaqdu dadun domin akwai nunun kafin dalun akwai nunun kafin dadun na qada in an ce na qada ya warware abu wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha an gane ko allazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wala takunu kallati naqadat ghazlaha tawarware shi kaga abin ga to an ce naqada da dalun kenan ya bayyana mai kyau da wanda bai da kyau naqada shine dadun wadansu mutane suka ce naqala an gane ko shi yasa ma malaman suka ce cewa karatu sai da naƙadi naƙadin nan sanin sai an bambance maka bai yiwa ka baka ka karatu ka zama malami ina fatan ana fahimta ta domin akwai abubuwan da suna bayan kalimomin tana yiwa kai ba za ka fice su ba amma an ce naqala naqada da dadun shi da mutane muke cewa naqala warwarewa to in taqada abin ya warware to amma sabanin fi'ili mai dalon naqada ya bayyana abu mai kyau wanda bai da kyau kuma in taqada kuma ya bayyana kenan shi da wanda addan ziyada ta alif da nunun duka suna ta'addi amma shi wancan mai zaune an ce in taqada bai ta'addi abin ya warware da kanshi in taqada wudu'uhu alwallasta ta warware naqada shi da kanshi ya warware ta ka fahimce ni in taqada kuma alwallar ta warware to amma an ce naqada ya bayyana abu wanda mai kyau da wanda bai da kyau a cikin al'amari kuma in taqada kuma ya bayyana kaga shi ba ɗaya daga cikin wato wani lokaci ziyada tana sa wasu fi'ili ya koma yana abin da muta'addi zuwa ga maf'uli ya komo lazim kamar fatara shine ya kage abu ka gane ko na'am amma in fatara abin ya tsage da kanshi idan sama'un fatarat ka gani ta tsage ka ganin ba wato ba ta da mafuri abubuwa ne masu amfani malaman lokaci suna sauraren mu ko da abin nan to hakikatan kalima ta annaqdu tunda mun yi bayanin ta za mu zo mu yi bayanin kamar eh, abin da suke ce ma anwa'un naqd kamar nau'i nau'i na naqd nau'i nau'i na naqd suna da yawa an gane ko da yake kuma wannan takaitaccen lokaci ne ba za mu samu damar cewa sai mun kawo duk eh, nau'ukan ba amma za mu ɗauki nau'i uku waɗanda suna da muhimmanci na farko akwai abin da ake ce ma annaqdu zati to kishiyarsa kuma naqdul khair annaqdu zati shine ka zauna kai da kanka ka dubi abin da ka faɗa wanda bai da kyau ka gane ko ko abin da ka aikata wanda bai da kyau kai da kanka ne kake ma kanka faɗa kamar yadda tsarafa dan abdu yake cewa wa ma lama nafsi misla haliya la'imun wala sadda faqri misla ma malakat yadi wa ma lama nafsi babu wanda ya zargi kaina misla ha tamkatta liya gare ni la'imun an gane ko kamar irin yadda ni na zargi kaina wa ma lama nafsi mislaha babu wanda zai da zargi kaina kama babu wanda zai min fada na so kanka ko tashi kai an abu misla haliya la'imun irin wani zargin da wani zai min domin duk abin da wani zai min tana yiwa zan dauke shi kamar uh, ba bai da muhimmanci ko in kalle shi ta wata fuska wala sadda faqri misla ma malakat yadi babu abin da zai toshe min talauci irin abin da hannuna ya mallaka abin da zai min maganin talauci sai abin da hannuna ya mallaka don wani na an ce yanzu bilgate ya hakuwa kuɗi duniya to kuɗin bilgate ba su amfana ma komai dala biyu da ke hannunka su ne za su amfana da kai wani abu ina fata an fahimta to an naqdu zati kenan zaka iya naqdu zati shine ko ka tsaya kai da kanka ka gane ko ka binciki kanka ka jarrabi kanka ko ko naqdul ghairi ko kai ma wani to na biyu kashi kashi wani biyu akwai naqdul qawli akwai an naqdul fi'li shine zaka yi naqdin alqawl abinda uh, wani ya faɗa ko kai ka faɗa ko naqdul fi'li ko ka yi uh, naqadi an gane ko uh, ka nuna aibi da kyan abinda uh, wani ya aikata ko abinda ka aikata ina fata mace domin yana da alaka ne da faɗa ko aiki ko kai ka faɗa ko a faɗa ma an gane ko ka faɗa ma wani ko kuma aikin da kai ka aikata kai nakadin shi ko aikin da wani ya aikata kai kai nakadin shi ko ne yi maka nakadi to haka wannan eh, abin nan kashi kaso na uku shine kamar abin da suke ce ma eh, as-sahih was-saqim Eh, kamar abin da yake yana da kyau da abin da bai da kyau shi nakadin nan shi kanshi bayyana mai kyau ne da mummuna domin waɗansu abin da sun ka ɗauki nakadi shine kawai ka bayyana abin da bai da kyau critic ka gane ko a critic tana nufin ka zo ka ɗauki abu ka bayyana inda yake da kyau da inda bai da kyau to matsalar da ake samu wani zai bayyana mummuna a'a ba a bayyana abu mummuna ne duka sai in ya zama to dukkan shi min alif ila ya mummuna ne to kaga wannan ya zama dukkan shi mummuna amma in akwai mai kyau to a bayyana wanda bai da kyau sai a bayyana to nan za a yi hukunci wanda yake mai kyau ina fata an fahimce ni to sabanin abin da da yawa waɗansu sun ka ɗauki kritik shine kawai ka bayyana mummunan abu wannan abu ne wanda ba shi ne abin da ake nufi ba an gane ko da haka dai nakadin shi kanshi yana iya zamantowa mai kyau yana iya zamantowa mummuna bayani sai so Eh, nuktan mu ta gaba cikin karatu shine kamar anwa'un naqd fil ulum al islamiyya kamar nau'i naqadi fil ulum al islamiyya wa ghayriha naqadi ilmi na wanda ya shiga cikin ilmomi da dama an gane ko musamman maciyar literar abin da ma maciyar literar za ga cikin literature cikin filosofi za ka akwai critic an gane ko to cikin ilimin musulunci ma akwai shi ba yau ne aka fara ba amma za mu zo mu dibi kamar maratib kishi in muka dibi abin da ake ce ma uh, ulumul ala ulumul ala ko uh, ulumul usul an gane ko ko ulumul aql wasu kiransu ulumul aql duk da yake ulumul aql sai ya zama to mustalah ne domin an ce ulumul aql wani lokaci ana nufin mantiki da falsafa amma wani lokaci a ana nufin ulumul usul su an aza su ne dan kan naqadi misali usulut tafsir asalin tafsiri ilimi ne mai zaman kansa wanda ba kowa san da wannan ba ya za ka yi ka san ka'idodin tafsiri kafin ka yi tafsiri a'a da yawan mutane suna tafsirin na ba tare da sun san ka'idodin tafsiri ba kaga wannan matsala ce to wannan an yi waɗannan ka'idodin ne saboda a gane wanda ya tafsiri daidai da wanda bai yi tafsiri daidai ba ina fata an fahimci ni akwai wato eh, ilmu mustalah hadith an gane ko shine wasu ke kira ulumul hadith wasu kuma su ce usulul hadith an gane ko ilimi don an ka aza ka'idodi na wani hadisi za mu karba wani hadisi ne ba za mu karba ba sannan usu ilmu usulul fiqh ilimi na usulul fiqh wani fiqh ne za mu karba wani fiqh ne ba za mu karba ba kaga dan naqadi ne a tantance a gane wanne ne mai kyau da wanda ba shi da kyau ko baya da kyau to ta wannan hanya ce malamai suka aza waɗannan ka'idodin duk da wani zai iya ce a to ai zamanin sahabbai babu waɗanga ilimin muka sai a ce a'a zamanin sahabbai su naƙadi sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ke dai yanzu ba sai an ce mai ga hadisi sahihi na ba in manzo ya faɗa ai magana ta kare an gane ko tun da ya ji ya ga wanda ya gani wanda wanda ya ce manzo ya faɗa ko ko shi ya ga manzo ya faɗa amma kai da baka ga manzon ba kai kana buƙatar wasu ka'ida kuma su larabawa ne yanzu ba larabe in je magana da larabci bai buƙatar ka'idodi in ba yanzu larabcin ya lalace ba can da suna magana da yaren su ai ka'idodin maganganun su ne aka saurara sai aka aza ka'idodin dan abubuwa ne masu muhimmanci naqad yana shiga cikin naqad al-adabi kamar ilimin adab za a yi naqad an-nasr wa shi'r a dauko su a ce wani yayi maqala ko yayi shi'r ga inda ya samu dacewa ga inda bai samu dacewa ba ina fatan ana fahimtar wannan to shi yasa zaka yana shiga cikin ilmuka da dama ko can wajen turawa akwai critic abin da ake cewa critic zai shiga cikin abubuwa da dama wani abu da mutane suke aikatawa kamar cikin al'amura na sociology ko kuma philosophy ko kuma literature ko abin da ya kama da haka an gane ko za a yi nakad bambantawa wannan abu ne wanda mai muhimmanci a cikin rayuwar mutane to wannan dai mun bambauta nau'i ne na kaji sai mu zo zuwa ga yadda ake treaten maudu'i mu'alajatul maudu ya ake treaten maudu'i in an zo wajen nakadi duk maudu'i na duniya yana buƙatar fakara na farko manya guda shidda mun taɓa faɗar wannan shine cewa akwai man in an ce man wane ne ko ba haka ba ma mine ne ko ko mine ne sifa abin da ake son a yi bayani sannan aina a ina ne kaifa sannan ta yaya mata an gane ko wani lokaci limaza don mi duk maudu'in da za a yi duk labarin da za a yi duk anketkin da za a yi duk yakin da za a yi duk abin da za a yi dole ana bukatar waɗannan in ana son a ci nasara to sai mu zo cikin maudu'in mu na annaqd man wane ne man nan tana ɗauka abubuwa guda biyu an gane ko man wane ne zai yi naqad ya bayyana mai kyau da wanda bai da kyau man ismul fa'il kenan sai mu zo zuwa ga ismul maf'ul ina fata an fahimta ismul maf'ul shine al-manqud wane ne kuma za a bayyana abin da yayi wanda yake mai kyau da wanda baya da kyau ina fatan ka fahimce ni kaga waɗannan abubuwa ne guda biyu na farko wane ne zai yi an gane ko shine man wane ne zai yi naqad ya ce wannan abin yana da kyau wannan abin bai da kyau na biyu man tana ɗaukar al-manqud wanda abin da za a yi bayyanawa shi ku wane ne za a yi ma ko wani ilimi ne za a yi ma to daga nan za mu samun fahimtar inda aka dusa domin man ya kamata wanda zai bayyana abu yana da kyau ko bai da kyau ya kasance yana da ilimi akan abin ina fatan kafin ce ni kenan yanzu lokacin da mutumin da bai san abu ba yake zuwa yana kushe wannan abin kaga an samu matsala domin mi domin yana magana ne akan abin da bai da sani akan sa yanzu zaka ga jahili yana son nuna malamai sun yi kuskure amma shi ko in aka bincika ko wankan janaba bai iya ba akwai matsala ko babu ka gani ya kamata a ce al'amarin da ya shafi malamai to malami ne zai cewa malam wani ya yi kuskure kuma ko shi ba za a sallama ba sai ya kawo dalilan da suka sa ya yi kuskure ka fahimce ni kenan ya kamata ka zamanto kana da ahliya kamar ni yanzu misali in zo in ce likitoci sun yi kuskure ni ban karanta likitanci ba a'a kafin in ce sun yi kuskure in na karanta likitancin in ma ban karanta likitancin ba to in kawo dalilin da yasa suka yi kuskure al-manqud abinda kuma za a abin nan to anan dake son in ja hankalin mutane misali akwai abubuwan da su ba a nakadin su na farko ba a nakadin alqur'ani na biyu ba a nakadin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai wani ce a to aiki a ce akwai ilimi na usulul tafsir kuma akwai ilimi na usulul hadis ko ba haka ba kuma ka ce ba a naƙadi ko ba haka ba sai in ce a a shi ilimi alqur'ani dukkan shi gaskiya ne amma ma'anar da mutane suke ba alqur'ani ita ce aka aza ka'ida don a gane shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kenan kaga ba qur'anin ne ake kritike ba a'a ka'idodin da aka fassara alqur'ani da su a gani shin mutumin ya dace abin da ya faɗa ko bai dace da alqur'ani ba ina fata an fahimci wannan da kyau haka hadisi yanzu in muka zo muka ce za a yi naqadin hadisi domin naqadin hadisi ya kasu gida biyu akwai naqdul matan akwai naqdus sanad sanadin hadisi a duba a gani shin sanadin shi ya inganta mutanen da suka rawaito shi adalai ne sannan matanin hadisin bai saba ma sauran hadisai ba kwanakin baya rikici ya tashi fatawoyi za a gani ana azumin arfa in ya faɗo ran asabar ko ba a yi kaga wannan abu ne wanda ya shiga cikin internet an samu matsaloli da dama amma malamai da suka bincika jamhurin malamai sun ce cewa sanadin wannan hadisi bai inganta ba amma mukaddarta ma ya inganta to sai suka ce to akwai naqdul matan ilal hadith ka fahimce ni wanda malamai sun yi rubuce rubuce akai shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisai da dama ya ba da dama a yi azumi wanda kuma asabar za ta shigo ciki to waɗancan hadisai suna cikin littattafan hadisai manya ka fahimce ni ya ba matansa izini ka su yi azumin juma'a face sai sun haɗa shi da yawmin qablahu ko ba'dahu ka fahimce ni shi ko ya ce ba a yi to kaga sun ci karo nan yanzu ko da sanadin ya inganta to yanzu nan naqdul matan za a yi sai a yi alhukmu bi shuzuz kamar da suke cewa to ana abin da ke son mu fahimta ba annabi bane muke kritike sallallahu alaihi wasallam shin wannan magana ta tabbata tashi ce in kuma ta tabbata tashi ce to ya zamu fahimci hadisan ba su ci karo da juna ba to wannan shine abin da da yawa waɗansu sai suna ganin an ce kamar kaji wani sai ce an ce wai kaji hadisi da ifi wai kaji an ce hadisi sahihi to annabi zai magana a ce ga tana da karfi ba ta da karfi a'a ba magana annabi bace ake cewa tana da karfi ba ta da karfi shin ta inganta ya faɗa ko bai faɗa ba to shi yasa kaga dole irin waɗannan ababen musulmi su waye paske ba a ba Allah muke kritike ba mutum dan adam bai kai inda da kritike ubangiji ba to kuma anan da yake son in cewa kenan naqad qur'ani bai shiga cikin naqadin shi shi zatin shi ayi naqadin qur'ani domin Allah hakim ne in an ce hakim shine gwani wanda baya yin kuskure ko misqala barra amma dan adam yana yin kuskure ko ba haka ba akwai hadisin Anas wanda yana cikin sunan tirmidhi kuma yana cikin sunan na ibn majah imam al-hakim ya kawo cikin al-mustadrak manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ibn adam khata dukkan dan adam khata ba mai kuskure ba a'a mai yawan kuskure ne fa'al siga ce ta mubalagha dole in mun zo jan tahlili sai mun yi irin wannan ka fahimce ni ko wani dan adam mai yawan kuskure ne khata bai ce wato mukhti ba a'a khata mai yawan kuskure wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure at-tawwabun masu komawa zuwa ga Allah amma shi Allah hakimu ne baya yin kuskure da mutum yayi kritiken Allah cewa Allah ne yayi kuskure to ya kafirta zaka ga mutane suna kritiken Allah ta wata wani lokaci su yi kritiken alqur'ani ko su yi kritiken hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam manzo shi ba baya yin kuskure in dai wahayi ne iso daga wajen shi domin maganar Allah ce ke isarwa ina fata an fahimci to sai nan anan wannan hadisi da muka kawo malaman hadisi su tattauna kan shi amma a ƙarshe Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne wanda ke hasan anan kullu ibn adam dukkan dan dan adam to nan ibnu adam ba ana nufin ƴaƴan annabi adam banda annabi adam domin annabi adam kansa yana yin kuskure Allah ya hana shi cin itaciya ya ci daga wannan itaciya kuskure ne ko ba kuskure ba to shi yasa aka ce kullu ibn adam to manzanni suna kuskure ko ba sa yin kuskure akwai maganganu da dama waɗansu malamai sun ce cewa manzanni suna da isma ba sa yin kuskure ko kaɗan waɗansu malamai suka ce a'a manzanni suna yin wato suna yin kuskure amma ba cikin saƙon Allah ba suna yin sahair kenan an gane ko waɗansu kuma hashawiyya waɗanda su sun wuce iyaka suka ce manzanni har kafirci suna yi su dawo waɗansu malamai sun kafirtar da su mutlaqan waɗansu malamai suka ce a'a wato wajen tawili na suka samu matsala domin sun ga waɗansu ayoyi kamar annabawa sun yi kuskure wa asa adamu rabbahu faghawa shi yasa qadi iya dan malikiya a cikin littafin sa shafa ya kawo waɗannan ayoyin da suke nuna kamar annabawa sun yi kuskure ya nuna ba kafirci ake nufi ba wani lokacin zahirin lafazin ne ya bayyana gare ka amma baka tsaya kai dogon bincike ba قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا kaga suka ce aula ta'udunna ko ka dawo to ta'udunna kai shu'aibu zaka dawo kenan can ya taba zama tare da su alhali ko babu annabin da taba yin shirka waɗansu malamai suka ce hashawiyya kafirai ne waɗansu suka ce a'a wanda ya tawili ta wurin na soshi ba za a kafirtar da shi ba ala ayyati hal mazhab dai wanda mutane su jamhuri suka fitar akan shi annabawa suna yin kuskure amma ba cikin isar da sakon Allah ba ina fata an fahimci ni shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya hana ma eh, mutanen Madina su yi ma dabino kilili kamar abin da ake cewa auratayya a dauko wani sashe daga jikin dabino namiji a azama mace saboda ta yi yaya ya hana su wannan sai dabinon bai yi kyau ba wannan shekara suka zo suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a antum a'lamu bi umuri dunyakum wannan hadisi na cikin sahih bukhari to kaga wannan ya nuna cewa ba kuskure ba ne kamar wannan al'amari na duniya annaba suna isi kuskure a cikinsa ko wasu abubuwa waɗanda suke kankana ne amma cikin al'amarin addini annaba ba sa yin kuskure ina fatan an fahimci wannan da kyau don abubuwa ne masu hatsari dole na mu yi bayanin su gurgurdon abin da Allah subhanahu wataala ya uwace mu na ya bamu to anan mun yi bayanin kidan ba a kirtikin mazuɗin hadisi ya inganta sai dai in ma'anoni sun ci karo da juna mu dibi ta ina ne za mu tattaro wannan an gane ko Eh, akwai wata qadiyya wadda kamar matnul hadis hadisi na ibnu abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna an gane ko yana cikin harama wata riwaya kuma ita ta maimuna din ta nuna cewa a shi ya aure ta ne baya cikin harama ta aikin haji bai dora kayan aikin haji ba to yanzu kaga hadisan duk sun inganta ta hanyar sanadi domin shi hadisi ibnu abbas yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim hadisi kuma na ummu salama maimuna afwan shi kuma abin nan baya cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an gane ko yana cikin ɗaya daga cikin littattafan hadisi ina ganin ko cikin sahihul bukhari ko sahihul muslim na dan manta an gane ko na maimuna din ina zato yana cikin sahihul bukhari ala ayyati hal da wanga yana cikin sahih bukhari cikin sahih muslim to sai malamai suka zo wa huwa muhrim wadansu malamai suka da wa huwa muhrim cikin watannin aikin hajji ko ko shi ibnu abbas yana zaton ya shiga amma bai shiga ba an gane ko to amma kudin su malamai suka ce to kaddarta ma wa huwa muhrim shi yana nufin ya fara aikin haji ne sai suka ce a'a to nan za a yi tarjihi tsakankanin su kaga za a nuna cewa an fi yarda da riwaya ta maimuna domin mi domin ita ce sahibatul qissa ita ce aka daura aurenta ta fi ibnu abbas sanin wannan al'amari to kaga nan bamu cewa a'a hadisan sahih bukhari sahih muslim akwai kuskure cikin su a'a shi wannan ya nuna sanadin shi ya inganta ilimin ibnu abbas ne karshen ilimin sa to shi yasa aka yi tarjihi shi yasa dan mun ce wasu hadisan sahih bukhari ko sahih muslim mun dakatar da su ba wai mun aje su ne mun ce ba su da inganci a'a mun tsaya ne wajen lokacin da za a hadisan za su a ganin ayi tarjihi sakankanin su na kawo wannan dan wadansu su fahimci wannan da kyau wadansu ma sun fassara shi da cewa yana daga cikin khususiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam qadaya ne masu abin nan kama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna cewa sittu shawwal misali duk wanda ya sittu shawwal an gane ko duk wanda ya azumin watan ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal hadisi ne ingantacce na Abu Musa al-Ash'ari in ba man tabbata cikin sahih al-Bukhari to wasu sun ce a'a ba a yin sitta shawwal bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda Imam Malik bai same shi ba wannan ba hujja bace Imam Malik bai wa ya kewaye sani ga dukkan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam tare da ku Imam Malik babban malami ne duniya ta shaidi haka an gane ko to anan wasu suka ce to yanzu in azumin kamar ina kawo ina kawo ne akwai wani hadisi wanda yana cikin sunanun nisa'i cewa wanda duk yayi azumin watan Ramadan yayi sitta Shawwal kamar yayi azumin shekara ne can cikin Bukhari an kace fa ka annama sama to sai suka ce shekara kenan saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko ba haka ba ashru amsalha kenan kwana 30 in muka yi buga su so goma za su ba mu kwana 300 in kai shidda za su baka 60 kenan shekara tana da kwana 360 ko kusa da haka misali to kenan shekara ake nufi kenan in muka bibi sanadin hadisin wasu malamai sun ingantar da hadisin da ke cikin sunanin nisa'i amma in muka dawo sai mu ga a to ai shi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a cikin hadisi wanda na cikin sahih bukhari cikin sahih muslim kullu amali ibn adam illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi shi azumi ba a faɗi ladarsa ba an ce ba ta da iyaka to anan kaga kowanne hadisin mu ce a'a ana nufin karamcin abin da zaka samu ladar shekara ko mu ce a'a wancan hadisin in mun ka kalli matan da matan wancan hadisi mu ce wancan hadisi bai inganta ba dole sai mun yi wannan to wannan na kawo shi dan yan uwa su fahimci inda aka dusa gurgudun wallahu a'lam sai mu je a cikin fiqh usulul fiqh to sai mu ce to aina ana naqadin fiqh to akwai bambanci tsakanin naqadi cikin usulul tafsir da naqadi cikin usulul hadith da naqadi cikin usulul fiqh afwan kafin mu zo kullu ibn adam ko wani dan adam kullu in ta zo ala cikin shi'aran larabci tana ɗaukan ma'ana guda uku tunda kullu tana cikin siyahul umum dukka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu bid'atin dalala waɗansu sai suka yi kokari suka ce akwai bid'a bid'a hasana ko kaza wanda kuskure ne an gane ko babu bid'a hasana in dai kaga abu bid'a ne to bai da kyau amma in kaga abu an ce ma hasan domin waɗansu malamai sun kasama bid'a hasana da ghaira hasana a'a in kaga an ce bid'a hasana ba hasana ba ce maslaha mursala ce abu ne wanda shari'a ta yarda da shi amma suka ce bid'a hasana ko ko bid'a ce lugawiyya ba shar'iyya ba domin a cikin shari'a babu bid'a hasana ina fata an fahimce ni su ce na umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi a salatu tarawih a bid'a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma yayi tare da mutane a yana nufin kamar bid'a lughawiyya ne in an ka ce am ya kasu kashi uku akwai al'am al-makhsus am wanda ana takhsisin sa an gane ko kamar yanzu in aka zo aka ce akwai am wanda ba a takhsisin sa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo ma Allah yana maka daici babu wanda yake zo ya ce a'a ni tare da wani zan zo ran tashin alkiyama wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai nan ba a fitar da bace akwai abin da Allah bai sani ba kafirci ne inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai cewa Allah bai da iko akan komai ba a fitar da wani abu anan shikenan am ne wannan baqin ala umumihi sannan akwai am al makhsus am wanda za a takhsisin sa za a ce dukka amma daga ba sai a fito a fitar da wani abu wal asr innal insana lafi khusr dukkan adana cikin hasara illa alladhina amanu kaga an fitar da wanda suka yi imani sannan akwai am urida bihi al khusus am ne amma khas ake nufi da shi ka duba cikin ar-risala ta Imam Shafi'i ya kawo wannan ba risala waccan ta Abi Zaid al-Qayrawani ba tunda waccan cikin fiqh na kuma fiqh malikiya waccan kuma ar-risala cikin usul fiqh na na Shafi'iyya Imam Shafi'i yace a cikin suratu Ali Imran Allah subhanahu wata'ala yana cewa alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nas wadanda su mutane suka ce da su to annasu lafazi ne na mutane amma na annasu ana nufin mutum daya to kaga in baka dubi littattafan tafsiri ba ya za ka gano wannan sai ce sun ce musu inna nasa qad jama'u lakum kaga nan am ake nufi domin mutane masu yawa ake nufi shi ma makhsusu ne domin ba duk mutanen duniya bane suka taru an gane ko sai malamai suka ce ai dalili da Allah ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya kaga inna ma zalikum zalika mutum guda ne ba a ce inna ma ulaikum shayatin yukhawwifukum aw yukhawwifunakum awliya sai zaman to amni urida bil khusus tun tashi ba khas ake nufi da shi kaga in mutum bai san wannan ba cikin shari'a zai yi banna mai yawa to abin da yake so in ce kullu ibn adam na mun ce annabi adam zai shigo ciki da wasu nasoshi kuma ana nufin a'a jinsin dan adam in ba mun ce jinsin dan adam khata yana yin kuskure mai yawan kuskure ne bature ma sai zo ce lerar ina kuskure duk dan adam yana aikata shi bature ma to shi ko hadisi ce a'a mai ma yawan kuskure bane dan adam mai yawan kuskure ne kuma mafi alkhairin mai kuskure shi ne wanda zai tuba ya yarda da cewa ya kuskure ya tuba bambanci tsakanin nakadin fiqh da nakadin cikin ilmul hadith shi qur'ani ba shi muke na kadi ba muna son mu tantance ma'anar da aka jingina zuwa gare shi haka hadisi muna son mu tantance sanadin sa in ya inganta kuma mu tantance ma'anonin sa an gane in ba a shafe aiki da shi ba in bai cika rudin su hadisi bai zama to hadisin nan ba ingantacce bane ba annabi muke na kadi ba ba kuma Allah muke na kadi ba amma fiqihu in muka so za mu yi na kadi za mu yi na kadin magana faqihu an gane ko domin shi dan adam ne ba ma'asumi bane shi yasa lokacin da duk zaka yi nakadi misali zaka ga dan suna kyama a ce an yi nakadin magana Imam Malik ko Imam Shafi'i ko Imam Ahmad bin Hanbal ko Wani fa rahmatullahi alaihim ajma'in ba sahabbai bane kuma ko sahabbai ne ba ma'asumai bane suna yin kuskure ba annabawa bane kenan cewa mun yi nakadin wata matsala a cikin wani fiqh ba matsala bane shi yasa usulul fiqh nakadin magana fuqaha saboda su ba ma'asumai bane shi zai baka bambanci ka gane bambanci tsakankanin waɗannan abubuwan mun fahimci wannan da kyau to kaga wannan yake kuma duk ɗan adam zai yi kuskure wanda ya ce ba zai yi kuskure ba kaga ya kuma ya zama Allah ko ya kuma manzo Allah subhanahu wataala ya tsare mu da irin wannan mummunar akida wannan abin da ya shafi kenan al'ulum ne da anwa'un naqd yanzu zamu shiga a cikin abin da ake ce ma wato at-tatbiq shine mu yi a aikace wanda mun dan bada mun dan bada yan ka'idodi ne kadan wanda in Allah ya bamu iko ina son waɗannan ilmumukan na musulunci dukkan su zamu dauko su da guda guda mu dan yi bayani akan su ka fahimce ni kamar ilmi na usulul tafsir wata rana Allah ba mu iko ya kamata ai karatu kansa kuma ai magana kan tafsiri ai magana kan ulumul hadis ai magana kan hadisi ai magana kan fiqh da usulul fiqh da lugha da abin da ya kamata ka kone ilmi a fayyace shi gurgurdon abin da wannan lokaci zai ba su don ya zama to wato shari'a gare mu gaba daya sai mu tafi zuwa ga satin da ya gabata mun yi wani mawdu'i da ake cewa at-ta'kis ka faɗa ko ba haka ba to yanzu mu dauko wanga ilimin na an-naqdu sai mu dauko at-ta'kis an gane ko sai mu aza mu gani shin ya ake naqadi tunda ya kamata mu yi a aikace a gani an kace kare ana biki a gidan kwacimi yace mu gani a kas mu yi at-ta'kis mu bada amsila misali mu dauko aqida ta at-ta'kis a cikin kristanci wanda ko cikin musulunci ana nakadin aqida ko ba haka ba aqida wani ba ta da kyau ga dalilai ina fata an fahimce ni wannan abu ne wanda yake sananne mu nuna abin da ya aikata wani abin da ya aikata ko aqidar tashi kamar tana dauke da kaba'ira ba za su fitar da shi daga cikin musulunci ba akwai wani kuma za ta fitar da shi daga cikin musulunci ko da yana iddiayin shi musulmi ne misali ina fata an fahimce ni kuma ba za a cewa wani ya fita daga cikin musulunci da sai in ya zamanto akwai bambanci tsakanin abu kafirci ne da wani kafiri ne domin mutum na iya aikata aikin kafirci amma bai zan kafiri ba domin tana yawa bai sani ba ya aikata bai san cewa wannan abin kafirci ba ne to yana daga cikin abubuwan da ba a son dalibin ilimi ya zafin kafirtar da mutum sai hujja ta tabbata akan wani kafiri ne a mutane suna iya aikata kafirci amma ba su manto kafirai ba domin tana yiwa ba su san cewa abin kafirci ba ne an gane wannan da kyau to anan sai mu ɗauko aƙidar kiristanci a cikin kiristanci an ce yesu almasihu allah ne ba nan muke son mu yi nakadin ba tunda attakisi ne sai aka zo aka ce a kuma Yesu almasihu ya mutu ya ba da jinin shi to sai aka ce saboda an kashe Yesu almasihu jinin shi ya zuba shi yasa Allah zai gafarta masu waɗanda suka yi imani da wannan akida ta kiristanci trinity ko trinity a takis ne sai mu ce to ina ne takis yake takis kin shine cewa wanda yayi laifi ya kamata a yi mishi ni a yi mishi hukunci bai da inda in mutum ya girmama ka me za ka yi mishi ka girmama shi ka sa kanka mai da alkhairi to in ya walakantar da kai fa za ka yi za ka mai da martani to kashe dan Allah kamar yadda suke faɗa mu ba mu yarda cewa ba Isa dan Allah ne mu mun dauke shi bawan Allah ne manzon Allah ne ko ba haka ba shin in an ka kashe dan Allah ne ya kamata Allah shi Allah shi muku hukunci parce que bai dace a ce ina da ɗana ba ina son shi wanda ya kashe ɗana kuma in ɗauko shi in bashi babban matsayin da ban ba kowa a duniya ba ina fata an fahimci ni to kaga ta'akis kenan zamu nakadin ta'akis kenan sai mu ce a cikin wannan al'amari akwai hadari domin ba a kashe dan Allah kuma a ce Allah ya dauke ku ya kai ku aljanna da yafi bukata duk wurin da Allah ya fi girmama halittu can na aljanna waɗanda za a yi ma hisabi kuma a ce a kuma can ne za a baku kuma bayan kun kashe dan Allah ta'akis ne ko ba ta'akis bane kuma ya kamata a yi nakadin shi kaga a hankalce zaka tsaya ka gane ina ne mai kyau ce da ne wanda bai da kyau mu je gaba sai mu zo cikin fiqh islami alfiqhul islami muna samun matsala musamman wajen fiqhu da usulul fiqh zaka ga mutum ya bar alqur'ani ya bar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja da maganar fakihi shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yake cewa aqwalul fuqaha yustadallu laha wala yustadallu biha magana ce mai girma anan yace maganganun fuqaha'u yustadallu laha ana kafa musu hujja ma'ana in an ce wani ya faɗi magana to za a je a nemo masa dalili wala yustadallu biha amma ba a kafa hujja da wannan magana to kenan in an ce faqihi wani ya faɗa mazhabobi guda hudu to abinda zamu yi mu koma ma alqur'ani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai mu ɗauko alkur'ani da hadisai mu ga cikin waɗannan fuqaha wanne ne maganar su tafi dacewa ko ta dace da alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu karbe ta wancan kuma ba zagin sa zamu ba sai mu yi masa uzuri a matsayin sa na dan adam da wannan manhaji muka ɗauka da matsaloli da dama mun rage maka su musu ina fata an fahimci domin mun kama hanyar da zamu kiya amma yanzu wani ya ce shi ya rike mazhaba kaza kuma haka nan ne abin yake ba a kuskure a to kowa ya rike malamin su kenan kaga ai shi kenan kowa ya zama kenan ba zai yi kuskure ba nahnu inda na hada ja'iz kenan ka ce a wajen ku ku yan kaza yan maza ba kaza ja'iz kenan wajen wasu ba ja'iz bane kaga an samu problem sha'i yace yaquluna hadha indana ghairu ja'izin wa man antumu hatta yakunu lakum indu suna cewa wajen mu mu hada gairu jaiz ba jaiz bane kuma alƙali alhali tana yawa ba a kafa hujja da Qur'ani da hadisi ba wa man antumu shaida cewa waye ku hatta yakunu lakum indu hakku zama ku kuna da indu waje kenan gumu an gane ko to wannan saboda ina son ɗaliban ilmi ka dibi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd musamman tab'a da take muhaqqaqa muharrajatul ahadith ta zaman to zaka wayi mafiqhul muqaran yadda ake yin bincike akan cikin ilmin fiqh mu dawo abin da kaga ta'kid sun kai marmakon alqur'ani ya zaman to da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantatta su ne hujja akan magana faqih ta zaman to magana faqihi ita ce hujja akan alqur'ani da sunna kaga ta'kid ne kuma ya kamata mu yi nakadin wannan sai mu je a gaba naqad in za a yi naqad yana da kyau ko makin ka faɗi magana za ka bibi wato abinda makin naka ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne yahudawa su suka fi kowa wato ƙetare iyakoki la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku amma da Allah ya tashi yana musu magana ta adalci sai ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana alladhi hum yasjudun balqis ta faɗi magana tana kafira amma Allah ya gaskatar da ita innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun haka suke aikatawa nan waɗansu malamai su wawun tana ɗaukar wawu al'af an gane ko to anan sai zama to magana ta ce kenan kuma Allah ya gaskatar da ita tunda bai warware ta ba in mun dauki magana Balkis ce ko kuma in mun dauki wawul ibtida ko wawul istinaf wa kadhalika yaf'aluna haka suke aikatawa kenan magana ta dawo zuwa ga Allah tunda istinafi ce kenan Allah ya gaskatar da ita alhali ko tana matsayin kafira yace wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qawmin kafirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskatar da shedani yace ma Abu Huraira sadaqaka a wata rewa amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub ya ya maka gaskiya wa huwa kadhubu amma makareci ne kaga nan sadaka jumla ce fi'iliya yayi gaskiya wa huwa kadhubu amma makareci ne ashe makareci ma tana yawa yayi gaskiya wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari ya kawo shi ma a wurare daban-daban babu idza wakkala rajulan fataraka shay'an sannan ya kawo shi babu sifatu iblis wa junudihi sannan kuma ya kawo shi a cikin babu fadl suratul baqara imamu nisa'i ma ya kawo shi babu ma yakubbu ma yakubbu al-ifrit wa yudfi'u shu'latahu hadisi ne ingantacce kaga ya nuna shi dan yana gaskiya wani lokaci amma mu yanzu ya za kaga takis sai zaman to duk abin da muke zai faɗa zamu ce ba gaskiya bane kaga wannan shi ma abu ne wanda ke na babun nan mu dauko at-takis ina fata an fahimci ni a cikin wato abin da ya shafi samun natsuwa Allah subhanahu wata'ala yace a cikin suratul ra'd allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub الذين آمنوا ودن سكي إيماني وتطمئن قلوبهم بذكر الله wato zukatansu suna samun natsuwa ta hanyar ambaton Allah zikirin Allah ala ku saurara bi zikirin lahi ta qulub da zikirin Allah ne kamata zukata su samu natsuwa to sai mu ga attakis yanzu zamanin nan sai mutum ya ce maka aishi bai samu natsuwa sai ya sha kwaya wani ce bai samu natsuwa sai ya saurari music sai ya saurari allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani zukatan suna samun natsuwa da ambaton Allah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub da ambaton Allah ne kamata zukatan su samu natsuwa wani sai ce bai samu natsuwa sai ya sha kwaya wani ce bai samu natsuwa sai ya kira masoyarsa sun yi hira wani ce bai samu natsuwa sai ya saurari music to music ke sawa a samu natsuwa sai ka saurari Bob Marley ko Celine Dion ko waƙoƙin mu na gargajiya ko abin da ya kama da haka kaga ta'akisi kenan so sannan kuma wani zai ce a shi bai sauraron wa'azi bai jin abin da aka faɗa to ka bincika a ina ne ake yin wa'azi da yaren da kake shi domin muna ganin mutane suna sauraron waƙoƙi a nan Nijar na Amerikawa kuma su ba su jin turanci suna sauraron waƙoƙin faransanci kuma ba su jin faransanci da yare duk na duniya ana sauraron waka kuma ba a ji abin da ake faɗa kaga takisi ne ya kamata mu yi nakadin wannan na fata an fahimci ni wannan kamar muna ba da misali ne a aikace saboda mutane su fahimci yadda mawdu'in ta'kis kamar mu shine muke son mu yi tatbiki akan annaqad ina fatan yan uwa sun fahimci ni mutum yana son samun cin nasara amma yana saba ma Allah yanzu misali kasashen mu muna son Allah ya taimake mu amma in muka duba musulmi muna ketare iyakokin Allah ta wurare daban-daban ya za a yi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya za a yi mu mai da sakon Allah shine aiki dare da rana kuma Allah subhanahu wataala ba mu abin da yake so muke so wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to a gurguje sai mu dauki cikin at-ta'kis saboda naga lokaci na kore da mu shine at-ta'kis na al-af'al da al-ashkhas malamai suna cewa i'rif al-haqqa ta'rifu ahlahu ka san gaskiya sai ka san wane ne ma'abucinta ma'ana in aka kawo magana ba wanda ya faɗa zan kalla ba in kalli magana to mu ko yanzu muna kallon wane ne sannan mu kalli magana kaga dole ne a samu matsala ina fata an fahimci ni ya kamata in gane magana ga gaskiya ce to duk wanda za a ranganta ta gare shi magana ta kare sannan abu na biyu shine al-muqarana bainal af'al was sima shine muqarana tsakanin al-af'al aiki was sima da ƴaƴan ici ko ma'ana da fa'idar da za a samu wanda ya aiki shi kamata ya mi ya ci amfanin aikinsa to sai mun ka juyar da wannan at-ta'kis ya kamata mu yi nakadin wannan bari mu bada misalai saboda nan akwai misalai da dama na farko misali mutum na da ƴaƴa sai ƴaƴan shi suna taimaka ma mutane sai kaga yana hana wannan kafin cin yana hana wannan da hujjar ba su suka haife ku ba alhali shi ko ƴaƴan wasu in suka yi mai kyauta karɓa yake yi to kai ko ba kai haye waɗannan ba takif kenan ko bari mu ƙara wani misali da yawan mutane suna son su shiga aljanna ko da basu bauta ma Allah ba Allah ya ce ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im wani ya sa dukiyar shi cikin alqur'ani da taimakon addini kuma ka ce bai cancanci samu aljanna ba kai kai da kasa dukiyar ka cikin shashanci da shan giya da zina da shigantaka kuma ka ce kuma Allah ya dauki aljanna kuma ya baka ya kamata mu yi nakadin wannan tunanin takis ne yanzu muna cikin lokacin damana bari mu bada misali a ƙasar mu ta Nijar ƙasar manoma da makiyaya yanzu mutum zai zo ya noma sai ƴaƴan itace sai abu damana abin da abinci ya kai sai wani zo ya sa gona ya sa ya zo ya sa dabbobi sai su cinye ko wani ya zo da daddare ya ɗebe abin a wanda ya shibka ya kamata ya ci amfani ko ko wanda ya zo kawai ya yi abin ga kaga takisi ya kamata mu yi nakadin wannan wani yana da dabbobi ya baka dabbobi kai mai kiyo kai kai kai ne ke cin amfanin dabbobin shi ba zai ci amfanin su ba kaga takisi ne ya kamata mai dukiya ya ci amfanin dukiyarsa wannan ina kawo shi ne ba dan komawa janibin wani ba saboda karatu ne muke shi ne yake kawo irin waɗannan misalan kamar misali dukiya zaka ga mutum an nemi dukiya tare da shi Allah ya sa an samu dukiya mutumin ne yana tare da wani Allah ya sa mutumin ne zan alhaji duk wahalar da ake yi shi ne amma yanzu ƴaƴan da suka taso sai ba su son wannan mutumin ya amfana da dukiyar su ko mutumin nan tana yiwa ba baban shi bane ko ko tare da shi aka yi wahalar neman dukiya to dan me ku za ku ci amfani shi bai ci amfanin ta ba ƴaƴan masu kuɗi da dama za ka suna wannan sai su ce a'a wanda ya taso tare da baban su aka yi wahala tun baban su bai da komai bai dace ci amfanin wannan dukiyar ba shi yasa yanzu in ba ba shi wani abu ba uban ya mutu komai ba za su ba shi ba to ku ya an kai ku ku ci amfanin wannan dukiyar haka misali neman mulki da yawan mutanen da aka wahala da su wajen neman mulki su ba su yi amfani sawa'an mulki ne na zamani ko na abunka sai ka je har kafirtar da kai ma za a yi don zaka je wajen bokaye ka amso abubuwa na kafirci a je a yi kuwa da kai a yi mi a yi mi karshe kuma yan an kace waɗansu na sun amfani su a takis kenan mu je wajen mata za ku ga an ba mutum mace tun tana karama sallah karama sallah babba na kulshi ga biyan kuɗaɗe ya ɗauki nauyin ta har ta kai university tana zuwa ta samu matrix ta ce a ita ba ta auren ba kauye yanzu wani take ne ba ko iyayen su a su ba su ba da su ɗauka su ba wani takis ne ya kamata a yi nakadin irin wannan cikin waɗannan al'amura fasu cikin tsayyar mu da a kiskin da yana buƙatar a yi nakadin sa ina fata ana fahimta ta to ma'ana misalai suna da yawa a cikin attakis in mun bi su za mu ga lokacin ba zai ba mu dama ba sai dai mu ce to ya za a yi a yi nakad mai kyau shine na farko sai bai zamanto ka kalli kanka ba kaga domin akwai at-ta'assub shi shike hanawa wani zai kalli kanshi duk abin da ya gani ya fahimta shine mai kyau duk abin da wani zai gani ba mai kyau bane ka gane ko wani zai kalli gari in dan gari su faɗi magana haka ne bai na kadinta amma in ba dan gari su bane wani zai kalli farti hatta da addinin musulunci ba a ce mu duba ba an ce mu kalli gaskiya domin musulmi na iya yin karya na fata ana fahimta ta wani zai kalli dan jihar su abin da dan jihar su ya faɗa wani zai kalli jinsi mace ta faɗa ko namiji duk abin da namiji ya faɗi in namiji na sai ce haka nan na duk abin da mace ta faɗa in mace na sai ce haka nan na kaga ta kalli jinsi wani zai kalli lokaci ya ce duk abin da dan zamanin shi ya faɗa daidai ne duk abin da dan zamanin shi faɗa ba daidai bane wani zai kalli kungiyarsa duk abin da dan kungiyarsa ya faɗa haka nan ne duk abin da wani ba dan wannan kungiyar faɗa ba ba gaskiya bane to in muka ce haka za mu rayuwa ya za a iya gane inda gaskiya take ba zai taɓa yiwuwa ba nukta ta gaba ta kusan abin nan karshen karatu shine shin shi na kadi yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani na farko shine cewa in ana naƙadinka kamar ana tsoratar da kai domin in ka yi abu daidai kana fahimta ta ma'ana na yi aiki daidai wa daida sai an kai naƙadina babu matsala wannan ya nuna mini ina da mutane da suke bin diddigina shi yasa masu naƙadinka kamar abinda aka fi a cikin yaren siyasa ake cewa yan adawa a ɗan adawa ba sharri bane domin zai iya faɗa ma wani abu sai ka tuna cewa kana da waɗanda suke bin sawunka sai zama baka afka cikin banda ba abu na biyu amfanin nakadi shine in kayi kuskure to ka gane inda kai kuskure sai ka gyara shine amfanin nakadi a rayuwa ba wai amfani bai tabbai da ba sayyidina umar yake cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi Allah shi ji kan mutumin da yayi mini ya kawo mini wato aibi na amma ta hanyar usulubi kyakkyawa ba tare da faɗin suna ba ina fata an fahimci ba tare da ya ɗauko sunan wane ba ya ce wani ko kuma ya zamanto usulubin da zai min magana da shi akwai mutuntawa kuma ya ɓoye ya zamanto lokacin da zai zo ma'ana ya ɓoye ya zo ya tattauna da ni in abin da ake zuwa in kuma abin da za a yi wa'azi ne zai yi wa'azi ba tare da ya ambaci wane ba domin ba za a ce kowa sai an je an gan shi ba wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba amma za a ce aiki kaza bai da kyau aiki kaza yana da kyau ina fata an fahimta to wannan abin nan in babu nakari cikin al'umma al'umma za ta lalace domin na farko akwai ta'tilul aql hankali zai koma bai aiki na fata an fahimce sai zama to hankali bai aiki kwata kwata tunda ba a nakari ba a gane mai kyau don da mai kyau komi a ce mai kyau na koko komi a ce bai da kyau kaga hankali ya daina aiki sannan za a ba waɗansu isma a ce to su waɗannan ba su yin kuskure a ƙarshe kuma za a yi tabrirul akhta shine ke kawo matsala sai kaga in wani yayi laifi ko da an san laifi ne sai a ce a'a shi na da dalilin da sai laifi a'a a ce yayi kuskure amma ya kamata ya gyara amma in ce a'a wani in yayi kuskure a'a shi na da dalilin da sai yayi kuskure to wane ne ba zai iya nemo maka shi dalilin da ba zai yi kuskure ba a ƙarshe akwai maganganu na malamai Sheikh Sa'ud Shuraim duk da yake lokaci ya abin gaɗe ne daga cikin limaman haramin Makka ya yi wani littafi ya sami Ash-Shamil fi fiqh al-Khatib wal Khutbah hukunce hukunce khutba to cikin shi ne yake kawo cewa khutba a masallacin makka khutba ce ta duniya to yake kawo cewa ba za a bude kofa ba a ce za a ba kowa dama ya yi kritiken malaman da ke hawa haramin makka domin alfaqihu lahu naqat faqihi zai naqadin zai kawo nashi naqadi sannan wal muhaddis lahu naqat mai hadisi zai kawo nashi naqadi ina fata an fahimce ni sannan kuma yace wal lughawi lahu naqat mai karatu lugha yana da naqat sannan kuma al adib lahu naqat mai adab yana da naqat المبتدع له نقد دان بدعه زي نقدي السياسي له نقد دان siyasa zai yi نقدي ina fata an fahimce ni to kaga wal haqid mai kyamun mutum yana da nashi wal hasib lahu naqad to an ka bude kofa aka ce kowa a bashi dama shi yasa ba yadda za a yi ka samu dama kowa ya yabe ka da ka ce ka ai kritikin ka to ka haukaci don an yi kritikin alqur'ani an yi kritikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole na ai kritikin ka dole na mutane suna da abin da a cikin ransu da ka san abin da ke cikin rayuwar mutane da dama baka gaisa da su kuma kiritikin ka za a yi kiritikin ka kuma ka ce a mutane su yabe ka gaba ɗaya abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo baiti na Abul Atahiya wannan Abul Atahiya da ake kira sha'ir na sufanci da yake cewa wa man alladhi yanju minan nasi saliman wa fil nasi qawlun fil maqali wa qil wa man alladhi yanju minan nasi saliman wa zai tsira daga mutane saliman ba ai kiritikin shi ba wa fil nasi qawlun fil maqali wa qil kuma mutane suna cakila da wakala hariri a cikin muqama yake cewa wa tatallubul masalibi sharrul ma'ayib neman ayyukan mutane shi na daga cikin mafi sharrin aibin dan adam wa tatabbu'ul asarat yudhidul mawaddat neman kuskuren mutane yana bata soyayya ta tsakankanin mutane kai akwai abubuwa da dama wa ainur rida an kulli aibin kalilatun kama anna aida suqti tubdil masawiya imamu shafi'i yace mutumin da yake son ka ba zai taba ganin laifin ka ba zai kasa amma wanda yake kyamar ka to kullum mummunan aikin ka ne zai nunawa abiyat suna da yawa cikin irin wannan babi in mun ce zamu dauke su sai dai mutum bai kamata ya kalli wanda zai nakadin shi ba a'a ya kalli laifinsa ko ya kalli laifinsa shi da kansa a ƙarshe za mu like tun da lokaci ya matso da Allah ku dan ya hakuri mun dan shigo cikin lokacin ku shine abin da ya shafi yanzu kamar wannan darasin da muke kamatarwa mu yi nakadin shi mu gani lokacin da ake gabatar da wannan karatu gidan TV yanzu ai kamar duniya ce duk wanda yace zai rubuta littafi ko zai wa'azi ko zai yi abu gaban jama'a ya ce ai kritikin shi to mun san dole sai an yi kritiki to nan zaka kalli kowa yana da nashi mizani da zai kritiki wani zai kalli shekaru ya ce wanda ke faɗin wannan maganar ai yaro ne kaga fir'auna ya gama annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wani zai duba ce a'a abin nan ba don Allah muke yi ba ina fata an fahimce ni ka fahimce ni kamar dai an tsaga mashi zuciyar mu ya ga menene cikin zuciyar mu wani zai ce a'a misali muna tare radda muka faɗi wata aya misali wadda ta dace da gwamnati wani zai ce a'a ai tare da gwamnati ke gwamnati ke ma aiki radda muka faɗi wata aya ta dace da yan adawa wani zai ce ai yan adawa muke ma aiki ina fatan ana fahimta ta na'am ku dai hakuri kaɗan malam sun da abin nan wani zai kalle ka ce a'a abin da kake isar da sako da shi ma'ana kai saboda kai musulmi ne shi yasa ba zai karbi sakon ka ba wani in mace ce ta ce ai namiji ne ina fatan kana fahimta ta wani ya ce ai kaza ne wani ya ce kaza wani ya ce kaza kowa sai ya kawo irin nashi so suka wanda zai iya kawowa wani kuma ya ce kai mishi daidai to ba za mu ce duk abin da za mu yi daidai bane kuma ba za mu ce dukkan abin da muka yi muka yi ba mu ya kasance kuskure sai ya zama to an auna amma baka isa ka tsere ma critic na mutane ba dole sai an yi critikin ka wani ya ce kaza wani ya kalli ba shine kai ba inda shine da ba zai critikin ka shi ba ina fatan ka fahimce ni wani ya ce a'a don ba kana cikin kungiyar shi ba saboda kai ba cikin kungiyar shi kake ba ko kaza ko ko don ba dan kungiya bane ko abin da ya kama da haka to wannan dole mun san sai an yi amma abin da muke roƙon Allah a ƙarshe shine duk abin da za mu yi muna fatan Allah ya samu don Allah kuma muna fatan Allah ya samu samu dacewa da daidai inda muka yi kuskure muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu ikon mu gano kuskure ne mu gyara ko ko Allah ya bamu ikon wanda ya nuna mana kuskure ne wanda zai gano kuskure ne ya nuna mana mu gyara wannan kuskure wannan maudu'i yana da yawa kuma lokaci bai bamu damar muka kare ba illa dai insha Allah ta'ala za mu zo da wani maudu'i sabo in akwai abubuwa masu amfani kuma za mu yi kokari mu karasa su da izinin Allah abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Mala Allah saka da alkhairi, Allah ya ba mu ikon aiki da abinda an ka tunatar da mu. Da wannan shine zai ba mu ikon tsira a gobe gaban Allah insha Allah. Da haka za mu dakata a nan yau za mu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma rana wato idan Allah ya san rai. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ya Allah muna tawassuli da wannan ibada Allah dukkan masu taimaka ma addinin musulunci ta ne ilimin su ko mulkin su ko kudin su ko shawarwarin su ko lokacin su ya Allah subhanahu wataala ka taimaka musu amin masu saka ma addinin musulunci zaban kasa Allah in masu shirya ne Allah ka shiryar da su amin ba wasu ya bane Allah ya kare musulunci da musulmai daga sharrin su amin ya Allah muna roƙon kwanda suke bara addu'a zuwa gare mu ya Allah ka biya musu bukatun su alkhairi da mu da su gaba ɗaya amin ya Allah muna roƙonka kasan ta Nijar zama lafiya da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya. Allah subhanahu wataala muna roƙon ka wannan damuna da muke cikin ta Allah ka ba mu abinci mai albarka kuma Allah ka ba mu lafiyacin sa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'u an-nas li yawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين